إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في ثمر المال يباء أصله وفي بعض النسخ باب ما جاء في ثمر النخل يباء أصله أيهما أصح أيهما أصح باب ما جاء في ثمر النخل يباء أصله وباب ما جاء في ثمر المال يباء أصله أيهما أصح النخل المال babin da ya zo na 'ya'yan bishiyar dabino da za a tsayar da asalin bishiyar قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي منظور الله صلى الله عليه وسلم يجي من باع نخلا قد أبرت من باع نخلا قد أبرت duk wanda ya sayar da dabinon shi bayan an yi ma dabinon aure ko kilili ko an gama saura ana jira amfanin ne sai ya sayar fasamaruha lilba'i mana lilba'i wanda ya saya kenan wanda ya sayar to amfanin wannan lokacin na wanda ya sayar ne illa an yashtarita al-mubta' sai dai in wanda zai san ya sharadi to zan sai dabinon nan har da 'ya'yan da za a samu bana to shi ke na zama mallakarsu ke an fahimta babun nahi an bai istimari hatta yabduwa salahuha babin da ya zo na manzon Allah ya hana a sayar da amfanin gona ko bishiyoyi ne ko menene sai in yayi kwari ya zama wanda ya san shi ma zai fa'idantu ba zai sai kasada ba kar ya zama cikin garar kenan an fahimta qala hadathani yahya an malik an nafi' an ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i simari hatta yabdu salahuha naha al-ba'i'a wal mushtari wanzu Allah ya hana mai sayarwa da mai saya kar ai wannan cinikin sai an ga cewa wannan amfanin gonan da aka shuka ko ya itace din sun yi kyau sun rika in ka saya ba ka sada ka saya ba an fahimta قال وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهيه manzo Allah ya hana a sayar da amfanin gona har sai in hatta tuzhiya faqila lahu ya rasulullah wa ma tuzhiya sai suka ce ya manzo Allah ina ma na tuzhiya me ake nufi da wannan faqala yace hina tahmaru wa qala rasulullah sallallahu hina tahmaru lokacin da ta yi ja ta kusa ta rika kenan to lokacin shine za a sayar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه in aka sayar mishi tun amfanin ba su kosa ba ba su yi karfi ba to in abin bai yiwu ba don me akan me za ka karbi dukiyar ɗan uwanka ka ci shi kuma ka bar shi da nasara an fahimta ala wa haddathani an malikin an abin rijal an muhammad bin abdurrahman ibn harisa an ummihi amrata binti abdurrahman أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من الآهد منذ الله يا حنا أسير أمفانين غونا har sai amfanin ya tsira daga daga daga masifa mana yayi yayi kwari kenan ya yi karfi kenan ya yi ja mana ya kosa ya rika kala malikun imamu malik ya ce wa bai ustimari kabla an yabduwa salahuha min bai ilgarar ya ce sayar da shi kafin ya kosa yana cikin bai ilgarar bai mukhatara kenan kasada kenan eh? kan yanzu sai ya mai amma kafin a ɗebo shi ya yi mai ya ƙosa a kan bishiya قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا zaidu ɗan sabit baya sayar da amfanin gonansa sai tauraruwa mai ‘ya'ya taurarin ya bayyana to ina ma'anan wannan magana sai ce annajmul ma'aruf li'anna tanjumin al'ahati hina izi wa fi abi dawud ana abi hurairata marfu'an idza tala annajmu sabahan rufi'at al'ahatu an kulli baldatin wai fitowar wannan tauraron na nuna cewa wannan yanayin amfanin gona zai amfani zai kenan ba abin da zai same shi shi ne ce ba zai sayar ba sai in a tatar ko an najimu a surayya a surayya mai gidan taurari mai ya'ya an fahimta hala malikun wal'amuru inda na ya ce yadda al'amarin yake a wajenmu fi bai ilbitik a cikin cinikin kankana walƙita da gitta walhizir wani nau'i ne na kankana waljazar da kuma karas an na bai'ahu iza bada salahuhu halalu in ya rika ya yi kwari to ya halatta a sayar ja'izun ya halatta sun mai kunu in aka saya a wannan lokacin da ya kwari to ya za a yi tsakanin mai saya da mai sayarwa ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك wanda ya saya shi zai ta girban abin da ke fitowa don waɗannan mabunkusa ka samu wanda suke fitowa ɗin karar abin nan su da matiri su dankali su menene fitowa suke ta yi suna ta yi ne tunda an saya an biya shi zai muri amfanin wannan lokacin har sai lokacin da yanayin wannan wurin amfanin ya ƙare baki ɗaya to sa'an nan kuma ai amfani ya saya ba gonan ba ko to sa'an nan magonan sa'an nan wajen ya koma wajen mai mallakar shi sake shuka wani walaisa fi zalika waqtun yu'akkad babu wani lokaci da aka ce sai kaza kaza kaza kaza wa zalika anna waqtahu ma'rufun inda an-nas yace ai waɗanda suka kware cikin waɗannan sun san irin waɗannan in an saye su yaushe ne za a ce wannan amfanin da bana ya kare lokacin shi ya kai ya kare kenan wa rubama dakhalatul ahad to in aka samu masifa kuma ta kama amfanin da ka saya faqata'at samaratahu qabla an yati zalika alwaqt in masifa ta sauka ta lalata gonan kafin lokacin da zaka gama ɗebe amfanin ka yazo fa iza dakhalatul ahad bi ja'ihatin asalin ja'iha ana cewa masifar da ta zo ta fi karfin kaddara ce ta zo ta fi karfin kowa sai ta cinye gonan baki daya donan sai ce ja'iha masifar da ta same shi tablugu thulutha fasa'idan sai ta ci daya bisa ukun gonar kana zalika mawdu'an alil ladhi ta'ahu sai a rage mishi cinikin da aka yi na amfanin gonan sai masifa ta zo ta ci ɗaya bisa uku na amfanin gonan to sai a yafe mishi wannan ba zai biya ba in ya biya ma sai a bashi kudin shi amma in kasa da sulisi ne suka ce wannan ba ana abu ne mai yawa ba za a yi la'akari da shi ba sai a kyale shi ya hakura babu ma ja a fi bai'il ariya mahallin shahid na duk kitabul buyu da muke karantawa muna karantawa ne muna tafiya duk tun daga kitabul bai'u farko har zuwa yanzu me ake faman karewa eh eh zalunci duk wannan shiga da afifi karka zalunci dan uwanka kar zai zalunce ka to yanzu kuma ka'ida tsarin kasuwanci ko ina akan me ake gina shi duk faman da imam malik yake yi ya fito filla-filla ya yi gwari-gwari ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya kawo misali mai wahalan fahimta duk kar a yi zalunci kuma yanzu ka'idar kasuwanci ko ina duniya duk akan zalunci ake gina shi yaushe za a taba zama lafiya yaushe dukiya za ta yi albarka yaushe za ka samu biyan bukata yaushe za ka samu abin da kake so eh sai ai me wa zai zo ya gyara eh eh wa zai zo ya gyara ina amfanin karatuttukan da ake yi sha'anin gyara sai an san yadda za a gyara ba gyara ke zama wa gyara in ba a san yadda za a gyara ba wallahi gyara sai a yi mai haifar na mun ba da labarin yadda aka yi fushi aka kwaci talakawa hannun masu mulki ba haka bane ba ba an je gyara bane ba karshe sai zama mai barna farko zalunci bangare ɗaya ake yi masu mulki sai aka kwace hannu sai aka ba talakawa talakawa shi suka zo suna zalunci masu mulki kuma na zalunci talakawa sun shiga cikin sun an ce an kwato su daga zalunci daya an saka su cikin me zalunci an yi gyara kenan babu wani abin da zai sa kasuwancin ka yi albarka babu wani abin da zai sa ka samu biyan bukata ko ka samu kwanciyar hankali wallahi sai ka bi ka'idar shari'ar musulunci kai dan boko ne dan kasuwa ne dan menene yanzu kansu su kan sun fara fahimtar boko nan fa bashi da karko mai kyau kayi aikinka kayi duk abin da za ka yi kayi ritaya shekara 35 40 kayi ritaya sai kuma me wallahi in zai fada ma gaskiya in ba zuwa zai wajen karatu ana cewa Allah ya ce annabi ya ce manyan malamai sun ce ga mazhabin malu wallahi shi ke sa musu kwanciyar hankali duk wannan haraka da ake ta boko ta daga kai da ji da kai wallahi ba shi da amfani sai mutum ya zama ya zama kamar ba shi da in mutum yana daga babban mutum dan boko ne ko dan siyasa kuma wallahi yana magana sai kai ta tunani wannan yana da hankali kuwa yana da hankali kuwa to kuma shine isa shine abin isa shi sa in za a yi gyara mai awa ake koyi da shi ba ana koyi da turawa ba ne turawa kansu yanzu al'amari ya kwace musu ba kai ne baka sani ba duk kasashen turai tattalin arzikinsu ya kare duk abin da suke so inda suke so sun kai sun samu kuɗin dama an ce ai ba bukata na bukata ta ko bukatar ka shi ke wahal da mu ba a'a abin da nake so da abin da kake so shi yake kawo mana wahala ai ai bayanin bukata ko bayan ya bukata ta ci abinci sa ta fafi kai kuma haka to da za mu kaɗaita ni da kai kaɗai a duniyar nan duk kowa babu kowa sai ni da kai duk dukiyar arzikin duniyar nan tsakani na da kai to sai shaitan kuma ya zo ya sa ina so in danne ka kana so ka danne duk wannan kere-keren da suke fa abin da yasa suke yi kenan kowa na son a ce shine yake da mai rinjaye wannan sun kera duk abin da suka kera wa'annan sun kera duk abin da suka kera sai Allah ya jarrabe su kuma da yan sun bullo su kuma ba a san ma abin da suke ciki ba kuma su sun sa abin da duniya ke ciki su ma suna kerawa to shi yasa kowa na cikin tashin hankali sai wannan makaman kere-keren sai Allah ya danka hannu yaro karami yaro dan kankan kuma yana ma duniya barazana me suke so wai za su buga za su harba wannan abin kare makaman kare dangi sai a halaka duniyar baki daya muka ce a sai dai su halaka harka ce ta mai sciences ta ilimi sai dai su halaka tsakanin su sauran duniya kuma na cikin tafiya har ila an yi risar lahun arna man alaiha duniyar nan ba za ta tashi ba sai ran da Allah ya yanke mata za ta tashi haka Allah ce wa iza wa qa alaihim alqawlu akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa sai wannan dabba ta zo ta yi magana ta yi kaza alamomin duk sai sun bayyana amma duniyar da za su tayar shi ne tsakaninsu da tsaka ba ba saitawa ake a harba ba na harba ma ka harbo min na harba ba shi kenan sai Allah ya sa dukkansu su karye sa'an nan kuma sai Allah ya tada waɗansu da za su suna jagoranci a cikin duniyar nan to su duka sun kare kenan sun karya kansu kenan amma wasu tashi duniyar nan su suka halicci duniyar nan su suka sa mata ajali wa ya halice ta wa ya sa mata ajali Allah haka Allah ce wa nufiha fi suri fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man a lokacin da za ta tashi ba makaman kare dangi bane ba fa a'a busa za a yi a kaho fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أما بس إسا ستاشي القيامة با sai dai su rusa kasashensu da abin da suka kera da hannayensu kuma al'umma ta ci gaba da ibada ana kiran sallah ana sallah ana zuwa hajji ana zuwa umra abin da ba sa so su cike an fahimta to shi yasa kai da kai boko kai kana kasuwancinka ka yi kokari ka musuluntar da boko ka ka musuluntar da kasuwanci ka shi ne ribanka in ba haka ba wallahi tallahi rayuwarka za ta zama hasara ga sunan an suna siyasa sun kwashe dukiyar kasa sun talautar da mutane sun walakantar da mutane sun wahal da mutane sun sun samu kwanciyar hankali wallahi bacci ba zai yi ba sai an sha magani wani ya kai baccin ba zai yi ba magani ba zai yi ba sai an yi allura to me kenan ka samu wahala ka jawo kanka ka wahal da mutane sa'an nan za ka wayi gari ranar lahira da mulkinka da wane ne da menene da menene a ce limanil mulkul yau duk abin da kuka yi duniya limanil mulkul yau yau waye ke da cikakken mulki sai ka ba wanda zai daga yatsansa sai Allah ce lillahi alwahidil qahhar al yawma tujza kullu nafsin kullu nafsi duk wanda ka sani Allah ya halice shi akwai wanda ba Allah ya halice shi ba bima kasabat la zulma al-yawma inna Allah sari'ul hisab amma in kai mulkin ka kai shugaba ne kai sanata ne kai majalisa ne gwamna ne sakat ko menene kai sai kai aikin abinda ake nufi da jagoranci ban ka samu shugabanci ka taimaka muta talaka da ke kasar waɗanda ke karkashinka su ji daɗin rawa ka sauwake musu ba a ƙara saka mutane cikin ƙangin wahala ba a ma'anar jagoranci kenan to in ka tafiyar da jagorancinka a kan haka kana tausayawa kana kulawa kana mene da menene to allah zai ma sakayya da mulkin da ya fi naka shine zai ce wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira أليس كذلك وإذا رأيت ثم أي هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا ألا يتيم ملكي ملكي كبيرا وهذا يكبتي غير من ملكي أما إن كان سنزوج يركا kai abin da ranka ke so ko abin da turawa suka tsara maka wallahi tallahi maka waye gari ran tashin alkiyama wallahi kwatankwacin kiyashi ya fi ka daraja a wajen Allah Allah zai tsayar da kai saboda tun daga duniya Allah ya nuna maka inna Allah ya bughadu aw yubghidu aw yabghi kullu ja'zariyin jawaz sahabin fil aswaq alimin bi umuri dunya jahilin bi umuri al-akhirah tun daga duniya Allah ya ce Allah yana fushi da kai mai ji da kai mai girman kai mai daga murya kasuwa duk inda ake magana aka waye gari duk jaridun duniya sai ya karanta duk labaran duniya sai ya ji duk menene da menene sai ya ji amma an kabli da badi suka kama shi a cikin sallah bai sai da zai gyara ba duk abin da kake yi ka san abin ina duniya ta kwana ina za ta tashi amma aka ce jifatun bil laili himarin bin nahar in dare ya yi mushi ya je cito ya ci abinci ya kwanta shi min shari sai gari ya waye mana mushi kenan in gari ya waye kuma himaran bin nahar jaki ba abin da yake so ya cika sai wannan jakar ina zai samu abin da zai cika ta ina wanda zai kaza ina kaza kaza jifatun bin laili himarun bin nahar alimin bi umurud duniya sai ya ji labarin duniya duka kuma ƙarya da gaskiya duk sai ya ji su amma jahilin bi umuril akhira duk abin da ya danganci addinin shi bai san yadda zai gyara ba kuma girman kai ya hana shi je karanta ko ya je koya to ina rayuwarka ta kwana ina rayuwarka ta tashi har abada gyara sai an san hanyar da za a bi a gyara to shine gyaran za a zamo an yi gyara mai kyau kenan ko amma in ba haka ba duk sa'an da aka tashi gyara wallahi tallahi sai a ƙara barnata sai a ƙara barnatawa an fahimta kowane ne kai kowa ya tashi ya yi an yi firamare an yi sakandare an yi buku an yi kasuwanci ana aikin gwamnati kai kokari ka san kai mumini ne kai musulmi ne allah ya halicce ka ne da wata marfa waɗannan da suka koya ma boko don ka samu ka ci abinci ka menene da menene ma'ana tazara tsakanin tazarar tafiya tafiya ku ba ta da yawa kwana biyu shi kenan wannan matsalan an gama da ita don babu wanda zai ce shi ya isa ya kasaita cikin boko wanda ya mutu ya ce a ɗauke shi a kai sai ce a je ina gidan liman in kaga mutum yana ji da kanshi har ya yake makansa matsala ba ta rusa da shi ba ne za a yi kasuwanci za a yi siyasa za a yi menene da menene ina ruwan shi da liman ina balle ina ruwan shi da masallaci amma ran da aka waye gari cikin dare alhaji ya ko alhaji ya ko matis ko da asuba zai je kwankwasa kofar gidan liman rannan liman rannan business da liman za a yi rannan da shi za a yi business ma ya faru wallah alhaji ne ya rasu za a je a yi mishi mahaifin shi ne bai san yadda zai wanke shi ba bai san yadda zai mishi likafani ba yana zaune sai dai ba da kudi ya ce a yi ya ga an ɗauko shi an kawo to yana kuka kukan mai kake musulmi ne kai allah ne ga dama ya sa ka zama musulmi din babu arzikin da ka taɓa samu a rayuwa sama da Allah ya sa ka zama musulmi nawa za ka shiga aljanna don ka yi sallah musulunci mai ka bayar Allah ya baka mai kai Allah ya baka Allah ne ga dama ya baka to kuma Allah ce wa mai baddil ni matan lahi min ba'di ma ja'atu fa inna Allah shadidul iqab Allah zai azaba to shi yasa duk halin da kake ciki siyasa kake yi kasuwanci kake yi me kake yi karantarwa ne ko menene kai kokari kai a cikin zuciyarka ka musuluntar da aikin ko da an lalata shi ne kai ka rinka yi tsakaninka da Allah ka rinka bincike kana gani me addini ya ce in ba ka son su ce ai kana bayyana musulunci a'a kai ka san cewa tsakaninka da Allah kana son kai abin da Allah ya ce kana son ka guje ma abin da Allah ya hana to za ka ga irin darajar da Allah zai baka wata rana amma an ka bi da su wallahi tallahi sun tabe kai ma ka tabe eh sun tabe kai ma ka tabe Allah ya kiyaye ko amma ta da aya ne kullama ulqu fiha sa'alahum alam ya'tikum nadhir ah ya kuka shigo nan ba a kawo muku mai gargadi bane Muhammad bin Abdullah bai zo bane صار ما لم ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا سيأتمي turannan waɗanda kai ka yadda su ne ke kan gaba su ke da hankali su ke da ilimi su suka san abin da duniya ke ciki da kansu za su yi laukuna na smau auna kiru ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير سوزاس لو كنا نسمع سماعا ينفعنا أو نعقل ما ينفعنا ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم da kansu suka yi itirafi suka tabbatar da laifukansu sai a ce fasuhqan li ashabi sa'ir sannan ce mai innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib ba haka bane ba to shi yasa kai hankali kada ka fada cikin hatsari wannan rayuwa da ake ciki mai wahalar sha'ani abinda kake bukata shine abinda zaka ci jiya muna magana muka ce bukatarka ba ta fi karfin ta hana kai addini ba me yake zai fi shine abinda kake so ba haka bane ba aka ce ana neman kudi ne don a ci a yi tufa a samu wajen zama muka ce farkon abinci shine mai kaci ka ci tuwo da miyan kubewa ko miyan kuka to sa'an nan in aka samu ci gaba ba a ce ka zauna haka ba qul man harrama zinatan lahi lati akhraja li ibadihi wat tayyibati min arrizq qul hiya lil ladzina ba hana ba amma abinda zaka auna duk abin da za ka ji daɗin shi kuma wannan abin ya raba ka da imanin ka ba ci gaba ba ne ba duk abin da za ka ci ka ji daɗi wannan jin daɗin ya raba ka da imaninka sai da ka rabu da imaninka ka nemi ka kwato kuɗin ko ka sato kuɗin ko ka yi ɓarnan to wallahi tallahi wannan abin ba alheri ba ne gare ka abinci ne ko tufa ne ko wajen zama ne ko menene baki ɗaya in ya taba imaninka to ba alheri ba ne gare ka ba khasara ne me ya fi maka ka yi haƙuri da kaɗan ɗin da ke akwai saboda ka tsira da imani ka to shi ne ka ci riba kenan ka ci nasara kenan ana fahimta a hankali za a shiga za a tafi ana gyara a hankali saboda matsaloli yanzu sun rikice baki ɗaya waɗanda suka rikita rayuwar su ma sun fi kowa rikicewa fa yanzu eh sun fi kowa rikicewa dabara ce baka kai ka san me suke ciki bane yasa kake ganin su koman su na tafiya wallahi tallahi sun fi kowa rikicewa eh babu ma ja fi bai'il ariya babin da yazo na cinikin ariya ariya wani ciniki ne da shari'a ta bada izini in ka duba asalin cinikin shari'a ta hana an samu akwai garar a ciki akwai mukhatara a ciki akwai mene da mene a ciki amma saboda bukatar mutane sai shari'a ta bada izini imam malik ya ce a cikin sa'i usuki nawa za mu karanta insha Allah shi ne kana da dabinonka da kake ci duk kasashen larba kowa na da dabino da yake ci to sai sabon dabino ya fito kana son ka share ka kai ma ka ci wannan abin ba ka da irin shi to sai ka ɗebo dabinon da kake da shi busasshen dabino ɗin kwano ɗaya sai ka ba shi shi ma zai biya ka da ɗanyen dabinon kwano ɗaya to ya za a san a kan bishiya ya za a san wanda zai yi ko ga masara buhu ɗaya in na girbe masara zan baka buhu ɗaya to tsohuwar masara da ɗanya duk ɗaya na ciki ba ɗaya ba ne ba saboda sabuwar in ta bushe za ta ragu don ka karbi kwano ɗaya ka ba da kwano ɗaya ma'ana kai ka za ta koma rabi to amma saboda bukata sai shari'a ta ba da izini ta ce a yi cinikin araya to shi ne za mu ji abin da a yi قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرسها أرخص يا السوتي يا رنغمي يا عفوا من صاحب العرية أن يخرج أن يبيعها بخرسها وشيكينا ga masara buhu ɗaya in ya girbe masaransa zai biya to sai aka hau ƙwararru wannan wannan bishiyoyi wannan masara da ke kan abin nan cikin gona guda nawa ne za su yi buhu ɗaya ga dabino ko ga zabib za a kawo ga dabino tsohon dabino za a kawo sabon dabino sai a ce wannan tsohon dabino kwano biyu ko uku sai a kawo waɗanda suka ƙware a cikin wannan su kalli bishiya su kalli nonunan dabino sai ce to wannan dabino ɗanyen dabino adadi kaza shine zai daidai da wannan to shine hars kenan ayi kirdado ayi kiyasi a auna sai a tabbatar su kuma an amince da su an yadda da abin da suke an fahimta qala wa haddathani an malikin sai sa aka ce al khars dan ai ba dalle bane tabbas ya zama kamar yadda amma da yake sun kware suna cikin abinsu in suka ce nono kaza zai yi daidai da kwano mutum shi kenan ya yi daidai kenan ko unabi ne ko dabino misali aka kawo da masara da duk abin da yake ya bushe da abin da yake bai bushe ba ɗanye tukunna ɗanyen in ya bushe zai rau kamar yadda manzo Allah ya tambaye su قال وحدثني عن مالك عن داود ابن الحسيني عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في, في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق كريا في وسكي بير saboda larura ce ta bada izini abinci ne ake son a ci kar ya wuce zuwa biyar يشك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قال مالك إمام مالك يتي تباع العرايا بخرسها من التمر يتهرى ذلك ويخرس في رؤوس النخل يتي ذا أي تنكين عرايا بخرسها za a je waɗanda suka kware suna kallon nonuna guda nawa ne za su hadu su zama kaza sai su ki sai su yi kirdado sai su yi kaza kaza kaza zai yi walaisat lahu makila haka yace ko walaisat lahu makila ai wannan kirrado da aka yi din nan ba awo ne aka yi aka ci ya tabbata haka bane amma shari'a ta ba da izini ko wa inna ma urkhisa fihi li'annahu unzila bi manzilat tawliya wal iqala wash shirk yace ai abin da yasa an ba da izini ai an auna shi ne an kiyasta shi ne da bi manzilati tauliya at-tauliya hiya bai'u mashtarahu bi mashtarahu min as-saman aya ga magagan da suke yi a na sai dubu goma mai dan min kudi na dubu goma shine at-tauliya kenan a a ba wannan bane wal iqala iqala shine mai kulla ciniki naga cewa ce da Allah a warware ciniki ko za a warware min a maidan min kudi na na maida abin والشرك الشرك شيني ناسي abinci buhu kaza naira dubu hamsin ko naira dubu goma dubu ashirin kafin na ɗauka da tafi da shi a kantina sai da ce to ka zo musharaka ka ba da rabi sai mu ɗauka mu tafi an fahimta an fahimci ma nan shirka ɗin ya saya tun bai ɗauka ya tafi da shi ba ai an hana ka sayar to sai ce ka zo mu yi musharaka cikin wannan abin ni da kai zamo namu ke da shi ne manan shirk ko? a a ya zai wanda ya sayar maka kuma ku yi musharaka da shi shi ya sayar maka ya gama sai wani ya zo gashi nan wa shirk ta shiriku gairi fi mashtarahu fi hazal bayu at-thalatha ka saya ka kira wani kai gashi na sayi naira dubu hamsin da ka dubu ashirin da bini da kai shi kenan za mu ɗauka za a ɗauka a ciki ka share ka wani cikin ciniki kenan in ba haka ba in aka duba asalin ciniki ai bai halatta ba tunda ka saya ba ka ɗauka ka tafi ka sayar kenan ba haka bane ba shi ne aka ce waɗannan da aka duba su ne yasa aka ce al'araya ariya ita ma an ba da izini ai shi ne ce walau kana bi manzilati ghairihi min al-buyu da a ce al'araya matsayin sauran kala-kala na ciniki ne ma a shiraka ahadun ahadan fi ta'ami hata ya tsofiyahu da wani ba wanda zai musharaka in sai in ya dauka ya tafi da shi wajen shi ka sai abinci hatta ya tsofiyahu ka dauka ka kai wajen kantin ka shagonka shi ne za ka iya sayarwa to amma shi aka ba da izini al-musharaka ɗin wala aqalahu minhu wala wallahu ahadan hatta yaqbidahu al-mubta' har sai wanda ya saya ɗin ya ɗauka ya kai karjinsa ko shagonsa ko rumfansa to shi ne zai ike da izinin ya yi waɗannan abubuwa an fahimta babu ja'iha fi bai istimari wa zar'i a azan Allah min ja'iha babin da ya zo na masifa wacce take mai tsanani shay'un muqaddar qaddara ce ta fi karfin kowa ta zo ta canye gona baki da ita ce ja'iha قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن امه امرة بنت عبد الرحمن انه سمعها تقول يا جي امرة بنت عبد الرحمن ترى فدرتيوا ابتاع رجل ثمر حائط في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم wani ya je ya sayi gonan ya sayi amfanin gona a wata gona fa'alajahu ya yi ta fama da gonan ya shayar ya gyara nan ya gyara nan fa'ala jahu wa kama fihi ya tsaya ciki ya yi aiki hatta ta bayyana lahu an nuksan har sai da ya gano cewa wannan gonan da aka sayar min akwai waya a ciki ba ta cika yadda aka yi ciniki aka sayar min ba an fahimta fasa'ala rabbal ha'iki an yaba lahu aw an yuqilahu sai ce mai gona ɗayan abu biyu wannan tawaya da aka samu nukusani da aka samu cikin gonan ka rage min kudin shi ko kuwa ka warware cinikinka ya haƙuri a warware cinikinka ba da kudi na ka ɗauki gonanka ko ka rage min kudin inda aka samu nakasu a cikin gonan ɗaya abu biyu kenan ne ma ko sai mai gonan ya ce mai fahalafa Allah ya fa'ala sai ce wallahi ba zan yi ba ba zan warware cinikin ba kuma ba zan baka abin da kake ganin ya tawaye ba a cikin gona sai ya rantsuwa fa zahabat ummul mushtari ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya sayi gonan wannan matsala ta faru sai ta kama hanya ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa zakarat zalika lahu sai ta ba manzon Allah labari ya ce ɗana ya je ya sai gona wajen wane ya gyara gonan yana ci gyara sai ya gano akwai tawaya a cikin gona akwai nakasu a cikin gona sai ya nemi mai gonan ya biya shi inda nakasun yake ko kuwa a warware ciniki sai mai gonan ya yi rantsuwa ya ce ba zai yi ba faƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon allah ya ce hayya ta allah allah ya fa'ala khairan ya yi rantsuwa ba zai yi aikin alkhairi ba ya yi rantsuwa ba zai aikin alkhairi ba fasami a bizalika rabbul ha'id shi mai gonan sai ji manzo Allah ce ayya ya yi rantsuwa ba zai aikin alkhairi ba ashe da na biya shi abin da ya tawaya a ciki ko na na warware cikin aikin alkhairi ne daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai shi ko a guje fa'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai zo a guje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai ce ya rasulullah هو له هو ضمير منين الضمير الإشارة ترجع إلى ماذا إيه؟ آه آه. هو له abu biyu ne ɗayan abu biyu ne ko kuɗinsa a karbi gonan ko a rage masa sai ce huwa lahu abamiru yarji'u ila maza eh ragi da za a yi masa ko kuwa warware ciniki eh a fahimtarka wasu kuma faɗi warware ciniki ba haka bane ba saboda mai saboda ya ji manzo Allah ce wannan aikin alkhairi ashe da na yi na samu na samu alkhairi kenan to me nake nema kudin da nake nema alkhairi nake so samu to ga manzo Allah ya nuna min ga anyan alkhairi saboda su ba abin da suke so su ji mai manzan Allah ya ce a yi shi yasa Allah ya sa shi yasa suka yi albarka fa shi yasa suka wannan rayuwa suka yi halin abubuwan da aka gai ya aka yi suka yi shi saboda tsananin son bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sa albarka a cikin rayuwarsu abinda aka ce ce wallahi ba zan yi ba wanda ya sai gwanan mahaifiyarsa ta je ta faɗa manzon Allah ga abin da ya faru amma ya rantsuwa ce ba zai yi ba shi manzala ce ayya ya yi rantsuwa wai ba zai yi aikin alkhairi ba ya yi rantsuwa wai ba zai yi alkhairi ba wa yake son manzo Allah mishi yana cewa ya rantsuwa ba zai yi alkhairi ba sai zo a guji ya manzo Allah huwa lahu in yana son a warware cinikin na yadda in yana son a rage mishi na yadda ba haka bane ba to yanzu ya samu alkhairi kenan ko bai samu ba bi lisani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam albarka da zai samu a cikin biyayya da yamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta fi yawan kudin da yake kallo albarka a cikin dukiya fa ta fi yawan dukiya fa tan buhari muna kawo wannan misali fa albarka ake so ko yawa albarka ake so ko yawa albarka ana maimaita misalai saboda cikin wannan rayuwa fa da kake gani komai ya rikice kana kasuwanci kana mai ranar lahira kai kadai Allah zai tsayar da kai tambaye ka ba zai ce to kasuwan kurmi ko kwanan singa ko mai a tattaro yan kasuwan duk su a'a kai kai kasuwanci kwanan singa ko kasuwan kurmi ko ina kai kai kai siyasa kai kai aiki sai a tsayar da kai za a tsayar da kai gaban Allah ce walau anna idza mutna turikna lakana al-maut rahata kulli shay'in ولكن إذا متنا بئسنا ونسأل عندها عن كل شيء هذا ما شو gaba daga kaza zuwa kaza me da me aka yi ya kai al'umma ta fada cikin wahala ya kai al'umma ta fada cikin yunwa ya kai al'umma ce fa za kaza kaza kaza ya aka yi mutum ya gama aiki shekara 35 40 yazo yana jiran abin da bai taka karya ba an dauki kudin pension an je an biya wata bukatar wallahi tallahi duk sai ayi hisabi kada ka taba tsammanin cewa wai dabara ce fa kuke gani ai bari mu yi dabara ai ai kaza ai kaza ai wallahi tallahi hasara ake ba dabara ake hakkin dan adam fa Allah baya shiga a ciki addawawinu salatu kundi kundaye guda uku ne tsakaninka da kanka ka cuci kanka uku tsakaninka da ubangijinka Allah in ka saba masa in ka neme gafarta ma iya gara ma ya gafarta maka tsakaninka da dan uwanka dan adam wallahi sai in ya yafi Allah ya ce ba zai shiga cikin wannan ba sai in ya yafi to yaushe kuma zaka zo kana neman yafiya yawma yafirru al-mar'u min akhihi وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه haka wani sahabi ce ya manzo Allah a nada ni mana a tura ni commissioner a tura ni jama a tura ni yace ai ba za ka iya ba innaha sai ce mai khizun wa nadama ai tabiwa ne da nadama wannan mulki da kake gani in an baka baka iya kayi abin da ya dace ba wallahi tallahi khasara da nadama za ka yi walakin na izamna bu'isna wa nus'alu indaha an kulli shay'in ma ma'ana wa nus'alu indaha an kulli shay'in tsakaninka da kanka ka cuci kanka tsakaninka da ubangijin ka roki Allah ya gafarta maka amma cutar da kai ma dan adam dan uwanka wallahi sai in ya ce ya yafe to bi yafe maka ba a duniya ranar lahirar da mutum ke gudun uwar da ta haife shi uwa take gudun dan da ta haifa ba ya zo ya ce mama gashi ai min awo tsora waya daya da ko za ki ɗebo min cikin umaranki ko hajji da ce kai e baka wannan ni lissafi ya karye min fa uwa ta zai ce kai ɗana ni na haife ka na yi wahala da kai na yi kaza kaza kaza gashi an yi lissafi saurana waya ɗaya in kama hanyar aljanna ga abu ya tsaya ko za ka bani cikin aikin ka kwaya ɗaya ya ce hajiya mama in baki ni lissafi ya karya min je wuta yau kowa ta kansa yake yau ma ya firru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi duk wanda ya ce ma yana da yanda zai da kai ranar lahira wallahi ya yaudare ka yayi ma karya shi ya tsira ma da kanshi tukunna ya iya ruwa tukunna ya fitar da kanshi eh kada wani ya yaudare ka ka yi aikin da za ka tsaya ranar lahira al'amari ya zo maka cikin sauki amma wannan hayaniya da ake gani ana mulki ana sarrafa dukiyar mutane yadda ake so wallahi tallahi hasara ce da nadama a duniya ba za ka ji daɗi ba fa kai da kwanciyar hankali har abada tun da ka zalunci bayin Allah bacci ma sai ya gagare ka lafiya ma sai ta gagare ka samu duk sai gansu duk wallahi ba su da lafiya to sa'an nan za a je a waye gari ranar lahira ranar da kowa zai tashi gaban yau mai kumun nasu da rabbil alamina kowa zai tsaya gaban da zatin Allah tsirara ba kowa ba ka da komai tun a duniyan ma kaga duk abin da ka tara ran da ka mutu abin mamaki shine da zarar dan adam mutum ya mutu farkon abin da yake rasawa darajarsa alhaji wani ne dakta wani ne gwamna wani ne shugaba wani ne yana mutuwa ina gawar ta an taho da gawar? eh? gawa kuma mace wannan sunan ka an ranci ke nan karabu da dukiyar da iyalar da komai za ka basu ne a jiya suka ga cikin kamari kai kadai to sa'an nan abubuwan da za a tambaye ka ba su kai ba fa man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyu wa ma za ta kulu bi hadha sa'an nan waye gari ranar tashin alkiyama za a kawo mizani a auna aikan bayi to nan ne ba wanda zai shaurari wani sai kaga aikin ka ya samu rinjaye ba ka ba ka ba hajiya ba hajiya ba ka ba ka ba matanka ba matanka ba ka ba ka ba ubanka ba ubanka kowa na ta kansa ne ba matsala ce ta wasa ba fa shedan ne yake zo yake yaudara yake yaudara mutane a cikin rayuwa kowa sai kamar ya manta to me amfanin abin da ka manta yana nan ana rubutawa اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ما لهذا الكتاب ملائكو آه to mala'iku ashe duk siyasar da muke duk suna bi suna rubutawa ina ruwan mala'ika kuma da don na doki kudin fensho na yi abin da nake so ina ruwan mala'ika don na doki albashin mutane na a duk suna nan rubuce mali hazar kitab la yugadin sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada ka kiyaye kanka ko ai kaga wani ciniki aka yi da shi da ya ji manzo Allah ce ayya yayi rantsuwa ba zai aikin alkhairi ba a abinda abinda aka ce idin da harshen manzo Allah alkhairi ne sai ya manta da kudin da zai samu da abinda zai samu bar nayi aikin alkhairi daga harshen manzo Allah to wallahi zaka ga albarkar da Allah zai samu a cikin dukiya cikin arziki cikin iyalai cikin duk abinda kake mallaka an fahimta ala wa hadathani an malikin annahu balagahu أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة yace Umar ibn Abdulaziz ya zartar da hukunci in mutum ya sai gona sai masifa ta zo ta ci sai a biya a bashi kudin shi aka ce in ya kai sulusi sai a biya shi in kasa da sulusi ne bai takara karya ba shi a kyale shi to in gonan kanta aka canye fa yaya za ka karbi kudin shi sai ya tafi da hasara Umar ibn Abdulaziz lokacin da ya zama khalifa shi kenan sai ya canza da yana alhajin birni mutane sa'o'insa in kana son rigarka ta yi kanshi sai ka kai inda ake mamura abdulaziz wanki da guga in ruwan da aka wanke rigar shi ya taba rigarka rigar ya zama kanshin turare ke saboda birnanci da ji da kyau da karfe da menene ba dama ne ran da aka nada shi aka ce khalifa aka ce an nada shi ya zama khalifa ce a'a baya so aka tilasta shi ya karba tilasta shi aka ya karba ce to gidan khilafa darul khilafa kenan duk matan da kuke cikin gidan khilafa farko wanda zan fara ke mata ta gwalagwalar da yake da shi ubanki khalifa ne cikin gidan khalifa aka tara dukiyar musulmai ne ba ta mu bacci ki dawo da akwatin duk gwalagwalan ki dawo da su kai ma ki kawo dawo da su kowa ya dawo da nasu aka rada sai ce a kai su baitul mali duk na musulmi ne zalunci aka yi aka ba aka ba aka ba shi gidan halifa ana tarawa da kanshi ya fara daga nan ya daina sa gezina ya daina sa menene da menene ya koma yana sa ka duk wanda ya san shi da da ya gan shi ya yi mamaki ko kan shi ya tabo da su kuma da lafiyarsa da kyau shi da ilimin shi haka ya tafiyar da mulki kullum yana wane ne ya kwanan yunwa wane ina ya ce aje a ɗabi dukiya a babban ya ce na kafa doka duk wanda ba shi da sana'a samu sana'a ba shi wanda ba a samu sana'a ba shi ba a sa mishi abin da za ta ba shi yana ci kowane wata kada a jira sai ya zo ya nema a kai mishi da lokaci ya kai ashirin da biyar a biya shi albashi haka yi ya zo wata rana ya kira wanda ke kula da menene baitulmal ya ce watan da ya wuce nawa aka taba ne cikin baitulmal sai ya fada ce dan kudi kaɗan ya za a bar kudi baitulmal mutane na ya ce ai duk inda ka sani an je an bincika ba wanda ke bukatar a bashi sadaka ko kyauta kowa a wadace yake ya ce to nan kuke gani kun je afirikiya aka ce sai da aka je da dukiya afirikiya aka bincika kowa sai da aka dawo da kudin ba mai bukata wannan ba tatsuniya ba ce ba fa ka karanta tarihin shi gare ba tatsuniya ba ce ba wallahi da kanshi ya fara sai koma sa sun maku in ka gani wanda ya san shi da in ya gani sai ce ko kanshi ya tabu ne lafiyarsa kalau lafiyarsa kalan kowa ya san shi Umar bin Abdulaziz al-Khalifatul Khamis ar-Rashid a lokacin da babbansa wani yake shine khalifa shi yana amirul Madina yasa aka wulakan aka duk aikin da ya sai zauna yana kuka ya ce na zo ranar lahira ya zai da maganan wane in Allah ya tsayar da ni kanshi wani babban malami ne aka zuba mishi ruwan sanyi aka daure shi tilasta shi aka yi ba shine khalifa ba shine amir a wannan lokacin khalifa kuma yana da haƙƙin a yi masa biyayya in ka kiya kai ma sai ka ji ba daɗi aka sa ya yi wannan duk wannan ayyukan alkhairi da aka yi umar ibn abdulaziz ai kowa san shi ya aka yi aka tara hadisan manzon Allah ya aka yi aka tara manyan ma- ya ak- duk wani malami mai mutunci sai da aka girmama shi amma sai zauna yana kuka da hawaye lafiya in na je ranar lahira Allah ya tambaye ni wane maganan wane kadai ya zan yi fita wajen Allah sai na ga waɗanda suka kwace gonakin filayen gidajen wannan zuciya ta buga ya mutu wannan jiki ya shanye wannan ta yi kuka har ta rasa inda za ta kai ƙara wannan ba ya aka rasa abin da za ka yi wallahi tallahi duk sai an biya ranar lahira wallahi قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن امرأة قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا يتي حكى الأمر يكي أوجم أمدينة قال مالك إمام مالك يتي والجائحة التي تضع عن المشتري الثلث فصائدا ولا يكون ما دون ذلك جائحة yace abinda masifan da za ta zo ta canye gonan ɗaya bisa uku amma abinda bai kai ɗaya bisa uku ba ba za a ce babban masifa ba ce ba an fahimta to lokaci ya cika minti minti biyar tawa babu ma ya juzu fistis na isamar babin da ya zo na abin da ya halatta zan sayar da amfanin gona ta ko ko zan sayar da gona ta amma na togace wani a ciki na sayar da gonan amma ban da bishiyoyi kaza kaza kaza ko ban da amfani kaza kaza kaza kaza ko na sayar ma miliyan ɗaya a ciki amma ban da na dubu ɗari biyu an fahimta shine is an istisna wa kenan togace togacewa kenan togace قال حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه ya sayar da amfanin gonarsa sai ya togace ya ce ban da kaza da kaza da kaza na sayar ma duka amma ban da kaza da kaza da kaza ya halatta qala wa hadathani an malikin an abdullah bin abi bakr anna jaddahu muhammad ibn amr bin hazm ba'a samara ha'itin lahu yuqalu lahu al-afraq bi 4000 dirham al-afraq wa duri ne gona ce hanyar madina bi 4000 dirham ya sayar da درهم جبوه واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا yace ban da dabinon da zai kama 800 dirhami dirhami 800 قال وحدثني عن مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثه ان امه عمره بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها ta kasance tana sayar da amfanin gonarta amma ta togace ta ce ban da kaza ban da kaza qala malik al-amru al-mujtama alayhi indana anna ar-rajul idha ba'a samar ha'itihi yace ijma'in da yake a wajen mu mutanen Madina kenan in mutun ya sayar da amfanin gonarsa anna lahu ay yastasniya min samar ha'itihi yana da daman ya togace waɗansu ‘ya'yan amfanin gonan ma bai na wa bai na sulusin sama tsakanin shi zuwa sulusi ɗaya bisa uku layu jawizu zalika kada ya wuce haka ɗaya bisa uku bukatan gida kenan wa ma kana duna sulusi fala ba sa bi zalika ya zama kasa da sulusi ne ba babu laifi ala malikun فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمى عدد ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسا السير يتي بند بشيا كذا بند بشيا كذا بند بشيا كذا يتي باب ليفي لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائط من ثمر حائط نفسه ai ya tokace ne daga ƴaƴan amfanin gonarsa wa inna ma zalika shay'un ihtabasahu min haitihi abu ne da yake ya aji shi ya tsare shi ya aji yana bukata ana bukata a gida wa amsakahu lam yabi'hu wa ba'a min haiti ma siwa zalika bai sayar da wannan ba sauran ya sayar aka ce ya halatta kenan shi kenan ai an ga yadda imam malik ke taka tsantsan wajen ciniki kar ai zalunci to akan haka ake gina kasuwanci da siyasa da rayuwa da komai da komai to yanzu kuma sha'anin kasuwanci ya zamo ana gina shi ne akan me to Allah ya sauwaje اللهم اجعلنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم